من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tsarki muna fatan Allah ya mana muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya mana muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu saurara da abin da za mu karanta ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira bijahi sayyidina wa maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama jiya mun kwana a cikin wannan sura ta suratu yusufa har mun shiga gadan-gadan a cikin wannan kissa ta annabi yusufu alaihi salatu wassalam da ‘yan uwansa mun kwana daidai inda ‘yan uwa annabi yusufu suke mitin na matakin da za a ɗauka a kan shi wai mana tun da suka tabbatar da dama ajandan mitin ɗin tasu cewa watalla yusufu wa akuhu ahabbu ila abina minna ita ce ajandan mitin ɗin tasu sun dai tabbatar da annabi yusufu da ‘yan uwan shi su annabi Yaqubu ya fi so, don haka yanzu menene abin yi wai wasu wasu ke shawartawa. Kaji mai shawarar farko sai ce, ai abin da za a yi kawai ku kashe Yusufu, in kuka kashe Yusufu kun huta, ai Yaqubu bai sake ganin huskar Yusufu, balle hankalin shi ya ɗauku zuwa gare shi, a kawai ku kaɗai zai riƙa kallo hankalinsa kuma yana gare ku a koda yaushe. Kaji mai shawarar farko. to mai shawara ta biyu qala qa'ilun sai qa'ilun minhum mai faɗa daga cikin su aka ce yahuda ne ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi yaqubu sun ce shine babba wasu kuma sun faɗi sabanin haka to shi dai shawara shi yace la taqtulu yusufa kada ku kashe yusufu ni shawara ta wa alquhu abinda za a yi ku jefa shi fi ghayabatil jubbi a cikin watan duhun rijiya wai mana rijiya wadda take mai duhu a samu rijiya mai zurfi wadda duk abin da ya fada baka hango shi saboda zurfin da ke ga rijiyar yasa tana da duhu ba a gano ba a hango abin da ke ciki ghayabatil jubbi kenan da ifradi wasu kuma sun karanta da ghayabati da jam'i waɗanda suka ce ghayabati da jam'i suka ce to in an tafi haka to menene huska yace huskar ghayabatu da jam'i fa huwa anna lil jubbi aqdar yace lallai aqdaran akwai sasanni wa nawahi da kuma lokuna kamar rijiya tana da lunguna haka tana da lokuna wani loko haka wani kogo-kogo haka yadda in wani abu ya shiga ba a gane shi to rijiyar mai irin waɗannan ghayabatin waɗannan lokunan wanda in an shiga ko an jefa wani abu ko an jefa wani ba za a gan shi ba suka ce shine huskar wannan jam'i wasu kuma suka ce a gayabatu yake ma'ana duhun rijiyar ko rijiya wadda take mai duhu a jefa shi ciki in an jefa shi ciki ba a ga ko wani ya taho wurin bai hango shi saboda duhun rijiyar saboda haka shi shawarar shi a jefa shi cikin wata rijiya mai zurfi wadda take mai duhu yadda ko an jefa shi ba za a gan shi ba aka ce wal jibbu al bi'ru allati laysat matwiyya daga malaman luga suka ce abinda an jubbu watan ita ce rijiya wadda ba a kame bakinta ba ba a daure bakinta ba kamar a sa ko dutse ko bulo a kewaye to duk ba a yi mata haka ba don haka tana da tattarda hakan nan ne akwai lunguna da loko loko a cikinta to ita ce jubbu wasu kuma suka ce a rijiya dai mai tsananin zurfi ita ce jubbu don haka suka ce wa qila aka ce al alifu lil jubbi tattalil mahud as wai wata rijiya ce ma sananna wadda aka ce a urdun take wasu suka ce a baitul miqdasi take wata rijiya ce sananna shahararra ita ce jubbu ita ce suka ce aje a jefa annabi yusuf a ciki kuma manufarsu a cikin yin haka sai suka faɗe ta nan take suka ce yalta iqhu ba'du sayyara domin in an jefa shi nan take sashen matafiya yadda iqhu za su tsinte shi watan da an jefa shi matafiya don kan hanya take rijiyar in an zo ɗiban ruwa za a fito da shi sai su tsince shi in kuntum fa'ilin in dai ya zama dole sai an halakar da Yusufu ni dai shawara ta ga yadda za'i ba kashe shi za'i ba wannan ya yi daidai da wa in aqabtum eh fa aqibu bi mithli ma uqibtum bih wai ma'ana in ya zama dole sai an yi wasu na kawo shawarwari wasu sun ce a kashe shi yace to in ya zama dole sai an halakar da shi to ni dai shawara ta ga yadda za a yi ba kashe shi za a yi ba kaga kenan abin da yake nufi shi a shawarar shi ba haka yake so yi ba amma in ya zama dole kamar can cewa in ya zama dole ba ka yahewa an zalunce ka to ka yi daidai da yadda aka yi ma amma da za ku yafe shi yafi haka Allah ta'ala ce da za ku yafe shi yafi amma in ya zama dole sai kun yi kun ɗaukansa to ku yi daidai da yadda aka yi muku haka ce irin wannan uslubin ne in kuntum fa'ilin in dai ya zamo dole wai ma'ana kun yi ɗamara sai kun aikata ma aratun abin da kuka yi nufi min tafriqi na raba annabi yusuf da baban shi yace to faktafu bi zalim ku wadatu da wannan shawara kana ashaddahum mahabbatan fihi yahuda watan yahuda ya fi kowa son annabi yusuf cikin wa'annan su goma sha ɗaya ɗin nan lil qarabati bainahuma domin zumuntar ƙarin zumuntar da a tsakaninsu domin shi yahuda ɗin nan da mahaifiya ta da mahaifiyar annabi yusufu ya da ƙauna ne kaga kenan bancin ubansu guda kuma iyayensu mata watan ya da ƙauna ne kaga sai zai yana da ƙarin zumunta tsakanin shi da annabi yusufu don haka ya fi kowa tausan annabi yusufu a ciki ɓalu to wannan an gama mitin kenan an ƙare har an yanke shawara to yanzu wannan shawara kanta za a tsaya Yusufu dai rijiya za a jefa shi Yusufu dai rijiya za a jefa shi to sai da suka ƙara mutum sai suka taho wajen annabi Yaqubu qalu suka ce ya abana suka ce ya babanmu malaka la tamanna ala yusufa me yasa wai baka amince mana ba akan yusufu duk lokacin da muka ce za mu da yusufu wajen kiyo za mu da yusufu daji za mu da yusufu wajen shakatawa ba ka amince mana me yasa ne baka amince mana ba kan Yusufu wa inna lahu lanasihun wa inna haqiqamu yace lanasihun lalle masu tsananin kula muke da shi ko masu tsananin yin daidai ga annabi yusuf wai ma'ana ba yadda za a yi mu yadda wata illa ta same shi muna tsaye wai ba za mu yadda wata illa ta same shi ba lanasihun ko ko a lanasihun watan muna masu tsananin kula da shi a tau ila abihim sun zake wajen babansu wa qalu lahu suka ce da shi limadha la tursil yusufa dan mi baka aika yusufu watan abadan har abada kullum muka kwata tafiya da shi baka yadda mu tafi da shi sai suka ce abinda suke nema suka ce arsilhu ma'ana gadan daka yanzu abinda muke so ka sake shi ka kyale shi ya tafi tare da mu gobe inda muke zuwa ila sahara zuwa daji yarta'i watan ya taya mu kiyo waya la'ab shi ma ya yi ɗan tsalle-tsalle da ɗan wasanni wanda zai shakata amma yaro kullum ga yanan gida ba walwala mu ko mu tafi mu shakata mu yi wasa mu yi nishaɗi mu sha iska mu dawo amma shi yana nan kunshi a cikin gida don haka ka kyale shi yartabi waya la'ab wa inna lahu lahafizun suka ce haƙiƙa mu lahafizun za mu tsare shi za mu kiyaye shi ba abin da zai same shi نحفظه لا يصيبه شيء قال سي النبي يعقوب عليه السلام سي أنسى مسو يتي إني ليحزنني أن تذهبوا به أو تكرا أكنا أو تكرا أكما لا يحزنني بفتح الياء يتي أتي فكت بدا يوسف كرباني دشي ليحزنني ينا بقى من ري don haka kaga an ɗin da ita da abin da ke gabanta ta zahabu watan za a haɗe su sai a kawo masdari ya tsaya matsayinsu ba ka ake ce da ita an masdariya ai la yuhzinuni zahabukum bihi ku tafi da Yusuf ku raba ne da shi kai zai bakanta mu rai kwarai da gaske kaga kenan wannan ta zama an masdariya eh wai ita ce allati tu'awwalu hiya wa ma ba'daha bil masdar yace tafiya tafiya ku da Yusuf ku banni yace la yuhzinuni yana bakanta min rai ko la yahzununi yana bakanta min rai wa akhafu an yakulahu dhi'bu kuma ma bugu da ƙari ni duk ba wannan ba ma abinda ba rabuwa ta da shi din ba abinda na fi tsoro akhafu an yakulahu dhi'bu ina jin tsoron kada kura ta cinye shi kaji abinda ya fara faɗi yace yace ina jin tsoron kada kura ta cinye shi kanat arduhum kathiratu zi'abi domin ƙasar Sham a wannan lokacin tana da yawan kuraye, don haka yace kada ku je ku yi man watan sakaci da shi kura ta canye man shi, wa antum anhu ghafilun lokacin ma da za ta yi wannan mugun aiki ba kuma sani ba, kuna can kun rafkana kuna ta wasan ku mashghulun kuna abin shagalta, wasu sababu fi haza dalili a cikin wannan anna yaquba cewa shi annabi yaqubu ra'a fil manami ahada ashara zi'iban akhadhu yusufa cikin mafarki annabi yaqubu ya ga watan kura goma sha ɗaya ta kama yusufu ta kama yusufu to wannan abun cikin mafarki da ya gani wa aradu qatlahu suka yi nufin kuma su kashe shi su kurayen nan goma sha ɗaya hatta ta zayyaba anhu yusuf har ya kai bai ganin yusufu wa ma ra'ahu ba da zalika daga lokacin bai sake ganin yusufu ba to saboda haka da suka zo mai da maganar za su tafi da yusufu daji sai ya tuno da mafarkin shi لهذا قال لهم أخاف أن يأكله الذئب saboda haka ne yace musu ina jin tsoron kada kura ta cinye man shi wal bala'u muwakkalun bil mantiq shi wai ce bala'i shi watan shi harshe wani abu ne wani shu'umin abu ne wai da harshe ya hurta abu to ai hatara sai abun ya au tun da yace akhafu an yakulahu dhi'b haythu qala innahu yakhafu an yakulahu dhi'b tun da annabi yaqubu ya ce yana jin tsoron kada kura ta canye mashi ɗa ya ce to sayati alkhabaru sai ga labari ya zai ke mashi annahu akal huzibu lalle kura ta canye mai ɗa bata canye ba amma labari ne ya zo mai ta canye mai ɗa ya ce la siyama huwa min min ahlillahi min khawasil hadra musamman ma irin su yaqubu waɗanda suke ɗan fada Allah su abinda za su yi ya zama kuskure ba kowa ne zai irin shi ba kowa ma zai irin shi bai ma san yayi ba bai dauka yayi komai to su ko kyas za su yi to sai an caje su kyas za su yi sai an caje su haka yace la siyama huwa min ahlillahi min khawasil hadra musamman ma irin su ahlullahi annabi yaqub suna daga cikin keɓantattun hadarar ubangiji lamma khafa min ghairi llahi atabahu Allah ala zalik tun da dai ya sa rigar da ba tashi ba shi annabi aqubu ya ji tsoron wani abu ba Allah ba to ba halin shi ba ba rigar shi bace to tun da ran ne ya sa riga aro ya ji tsoron abin da ba Allah ba atabahu Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce dan miye haka فلذلك يأتيه الخبر to tun da ya haka to abin da za a bashi na horo to bari abin da ya faɗin sai a zo mai da irin wannan labarin saboda haka sai aka zo mishi da labarin cewa ai kura ta canye ɗanka ƙalu sai suka ce watan la'in aka lahu قالوا لئن أكله الذيب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذيب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين
kalu amsar da suka ba annabi yaqubu da ya mai da wannan magana yace ina jin tsoron kan kura ta canye man da sai suka ce la in akalahu zibu wa nahnu usba suka ce a lallai ko in a ce dai duk yawan mu duk taron mu a ce kura ta canye yusufu wa nahnu usbatun muna dangi mutum goma sha ɗai amma su ka su kasa ba mutum ɗaya tsaro wala an usbatun gamu da gamu jama'a inna idan la khasirun ai ko in muka yadda haka ta faru inna haqiqa mu idan yayin nan la khasirun ai mun zan kasassu a ce mutum goma sha ɗaya su kasa ba ɗan ƙaramin ƙanin su tsaro ai ko sun kasa sun kasa kaga kenan abin da ake nufi ba su iya ba kansu tsaro kenan in dai suka kasa su goma sha ɗaya su ba ƙanin su ƙarami tsaro yace inna inna idan la khasirun ay ajizun watan mun kasa nanu asharatu rijalin mu goma mu namiji goma indahum saghiruhum watan yana dan karamin su yahuduhu zibu sannan kuma su yadda kura ta kama shi idan fa nahnu ajizun lalle mun kasa in muka yi haka to saboda haka sai annabi yusufu annabi yaqubu shi ke na sai sai ya yadda sai ya yadda watan sun mai daɗin baki abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara zai samu zai tabbata saboda haka sai ya da ya ce to shikenan gashi nan ku tafi to shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da kissan ta mana ce falamma zahabu bihi lokacin da suka tafi tare da Annabi Yusufu wa ajma'u suka yi shawara suka kai ƙarshen shawara an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi akan cewa su jefa shi a cikin duhun rijiyan nan ko rijiyan nan mai duhu ko mai kulokai na za'o ƙabisahu sai farko sai suka cire riga shi suka mai da shi huntu wa darabuhu suka rika bugun shi fa farra ila ahadihim in ya ji duka ya mai karo sai ya koma zuwa wajen wancan wai ko zai samu sassarci Allahu akbar fa darabahu shi ma in yayi wajen shi sai ya buge shi wa farra ila akhara ya gudu kuma yayi wajen wani fa darabahu shi ma ya buge shi wa farra ila akhara ya gudu ya je wajen wani ko zai samu sassabci fa darabahu shi ma buge shi haka suka rike masa wa khala'u thawbahu suka yi mai huntu suka mai da shi tsirara wa jarraduhu suka tsiraitar da shi fasara yasihu annabi yusuf ya zamo yasihu yana ƙara yana ƙara yana ya yaqubu ya yaqubu ya babana yaqubu ya babana yaqubu law ra'aita ma yuf'alu law ra'aita ma yaf'alu bi abna'ul ima ina ma a ce kaga abin da diyan bayi diyan kuyangi suke aikatawa da ni watan dan daga cikin su akwai waɗanda uwarsu boya ce to shine yake cewa law ra'aita ma yaf'alu bi abna'ul ima ina ma kaga abin da ‘ya'yan yanga suke yi da ni, ba ka zuhu, to daga waɗin wannan magana sai aka tungume shi gaba ɗai, aka bar duka, wa alƙawu sai suka jefa shi fil bi'ri a cikin rijiyar nan, ba da ma ƙayyadu bancin sai da suka yi ɗaure shi tamau, sannan sai suka jefa shi. Falan ma wa ƙafil bi'ri, lokacin da annabi Yusuf yana faɗawa a cikin rijiyar nan wa huwa ibnu saba ashar sana, yana ɗan shekara goma sha bakwai, au dunaha ko abin da bai kai sha bakwai ba, da Allah tabaraka wa ta'ala, annabi Yusuf sai ya ta addu'a, ya ta kiran Allah, ya shahidan ghaira ga'ib, ya ƙariban ghaira ba'idin, ya galiban ghaira maglubin, farrij alayya. Ya ce, ya Ubangijin da yake mahalarci ba wanda affake ba, ya Ubangijin da yake makusanci ba nesa ba, ya wanda yake shine mai rinjaye ba a rinjaye shi Allah ka ka Allah ka yaye min wannan hali da nake ciki kaji addu'ar da Annabi Yusuf yake yi kenan kaga kenan watan har yanzu bai yi tarbiya ya usuli bane ai kaga shi Annabi Ibrahim lokacin da aka jefa cikin rijiyar da aka ce ya roki Allah ya ce to ai Allah ya san halin da nake ciki ilmuhu bi hali yughni an su'ali ya ce ai ba sai na tambayi Allah ba ai ya san halin da nake ciki to ya ya yi usuli kenan saboda haka amma kaga shi annabi watan yaqubu sai gashi yana addu'a yana roƙon Allah yana roƙon Allah yana roƙon Allah faja'ahu jibril yana cikin addu'an nan sai mala'ika jibril ya zo mashi to da mala'ika jibril ya zo mashi shine Allah ke cewa wa auhayna ilayhi sai muka yi wahayi zuwa ga annabi watan annabi yusuf alaihi salam fil jubbi yana cikin rijiyar nan sai muka ce da shi latunabbi annahum bi amrihim hadha yusufu hankalinka ya kwanta wai ma'ana Allah na mai bushara da ba abun da zai same shi wai ba ma wannan waƙi ba wannan hadari da ka shiga za ka hita kai za a yi lokacin da ma sai ka ba su labarin wannan al'amarin lokacin sun mamanci kaga an nuna mishi yana da shauran rayuwa a nan gaba wai ma'ana wannan hadarin Allah zai fitar da shi wannan matsala zai fita har za a yi lokacin da zai ba su labarin wannan aiki da suka yi. Auhallahu ta'ala ilaihi, Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wahayi ga annabi Yusufu qabla sinnil wahayi, tun gabanin shekarun da aka saba wahayi ga annabawa. Domin adatullahi, shehu ce al'ada Allah ga annabawa, annahu la yunzilul wahya illa alabni arba'ina sana. Allah bai saukar da wahayi sai ga ɗan shekara arba'in sai ka ji ya ce falan ma balaga ashuddahu atana hukman wa ilma falan ma balaga ashuddahu lokacin da ya kai ƙarhi na shekara arba'in kenan to amma sai ga Yusufu kan arba'in Allah ya mai wahayi kazalikal wilaya haka nan ita ma wilaya la ta takamalu fi shakhsi illa ba'da arba'in sana wilaya walittaka makami na walittaka bai cika ya kammala ya baje ya cika sosai sai wali ya kai shekara arba'in wal ilmu wal aqlu shi wuce haka nan ma ilimi bai cika ga mai ilimi sai ya kai shekara arba'in hankali ma bai cika ga mai hankali sai ya kai shekara arba'in wai lokacin da ya kai shekara arba'in hankalin shi ya cika zai cika in ya kai shekara arba'in iliminsa ma zai cika amma duk yadda Allah ba shi ilimi saboda rashin kai shekara arba'in din nan zai ga akwai saura amma yana cika shekara arba'in din nan watan buɗin da zai samu na ilimi fiye da baya ne saboda ya kai shekarun falma balaga a shuddahu kazalika au Allah ila yusufa haka na Allah ya wahayi zuwa ga yusufa huwa ibnu 17 sana yana dan shekara watan goma sha bakwai wa yahya shi kuma haya ibnu 3 sinin watan dan 3 sinin watan dan shekara uku ne ma Allah ya mai wahayi shi annabi yahya wa isa inda ma wulida shi ko annabi isa ma ana haihuwa shi ana mai wahayi za ka yana zuwa ya ce inni abdullah آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت فأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي هيا زوا قرشي yace to kaga shi yace ma siwa haula min al-anbiya'i ma nubbi'a illa ba'da arba'in amma in ba ukun nan ba annabi yusufu annabi yahya annabi isa in ba su ba babu wanda aka ba annabta illa ba'da arba'in sai da ya kai shekara arba'in falamma da halafil jubbi lokacin da annabi yusuf ya shiga rijiyar nan shehu ya ce kullu ma kana fihi min alhayyati wal hasharati laj'at ila zawiyatin ukhra duk wani kwaron ƙasa da macizai da kuma kunami da wasu kwari masu cutarwa da ke cikin rijiyar nan duk sai sun ka koma bangare guda duk sun gaba inda annabi yusuf yake don taka tsantsan kada su taɓa bawan Allah don taka tsantsan kada su taɓa bayan Allah ikiraman li Yusuf dan girmama ga Yusuf alaihi salatu wassalam ma adal af'a banda kumarci fa innahu ta'arrada lahu da ya zaburo ma Yusuf fa hala Jibril bainahu wa bainahu sai malaika Jibril ya sha makance tsakanin kumarcin nan waton da annabi Yusuf fa alqa ala uznaihi samam sai malaika Jibril ya jefa kurumta ga kunnan nan na wasan kumarci فلذلك تجد الافاء صم دائما don haka ya zan kumarci ko da zai zan baici zai zan baici abu ya kusa da shi in ba ganin shi yayi ba to baici aw Allahu ilaihi sai Allah tabaraka wa ta'ala yayi wahayi ga annabi Yusufu yace la tunabbi annahum ba dai abin da suka yi maka ba kenan to Allah zai tseratar da kai Allah zai tsamar da kai har ma wata sai ka ba su labari latunabbi'annahum ba'da al-yawmi bi amrihim da al'amarin su wannan da suka yi maka na jefa karijiya haza wannan aw Allahu ilayhi Allah tabaaraka wa ta'ala ya wahayi zuwa gare shi wa huwa saghirun yana karami tatminan li qalbihi wa tandanna tsawwa ga zuciyar Yusuf annahu sayalqa ikhwatahu wa lallai zai hadu da ƴan uwansa wata rana wa yukhbiruhum bi hadhihi al-qadiyya kuma ya ba su labarin wannan kadiya wa hum la yash'urun lokacin da sun mamance da Yusufu sun mamance da wane ne Yusufu a lokacin da zai ba su labari wai lokacin da zaka ba su labari sun mamance da wane ne Yusufu wa hum la yash'urun sam sam ba su ma gane ka ba domin halin naku ya bambanta waja'u abahum isha'an yakun to shikenan Allah tabaraka wa ta'ala ya wa annabi Yusufu bishara kaga kenan ishara cewa wa yutimmu ni'matahu alayka kama atammaha ala abawayka min qabl fasar wasu malamai Allah ya cika nimarsa ko zai cika nimarsa gare ka kamar yadda ya cika nimarsa ga iyayenka min qablu gabaninka su wane ne yace Ibrahima wa Ishaqa annabi Ibrahim da annabi Ishaqa to sai suka ce ni'imar da Allah ya cika ga annabi Ibrahimu ya ba shi annabta ya ba shi manzanci kuma ya tsiratar da shi daga wutar da namaru zai jefa shi to shi ma a tammaha ala abawaihi Allah ya cika irin wannan ni'imar ga a tammaha alaihi kenan Allah ya cika ni'imar gare shi na bashi annabta kaga an mai wahayi ya zan annabi sannan manzo ne sannan kuma Allah ya tsiratar da shi daga wannan sharri na jefa shi rijiya kamar an gadan mai sirrin tsamowa annabi Ibrahimu daga wuta, shi kuma an gadon mai sirrin tsamowa watan daga rijiya. Shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ce, waja'u suka zai kewa abahun babansu annabi Yaqubu isha'an lokacin isha'i, watan lokacin atama, salatul atama, sallar isha'i lokacin da ake tatsar nunan raƙumma. A wannan lokacin ne suka zai kewa watan babansu, falamma fa'alu lokacin da suka aikata ma fa'alu abin da suka aikata to a wannan lokacin ne watan ta'akkaru ilallai sai suka yi jinkiri zuwa dare domin dare rufin asiri ne falamma jannan lailu lokacin da dare ya duhunta dakhalu ala yaqubu sai suka shiga dukkan sojin yaqubu kowa cikin su yana kuka kowa cikin su yana kuka abin da yasa suka zo da daddare li yakunu ajra fi zulmati ala al-i'tidhar bil kadhib domin shi dare ruhin asiri gare shi wai ya iya ba su damar yin mirsisi ga annabi yaqubu dan in suna ganin annabi yaqubu akwai nauyi ka je ma mutum da ɗansa kirikiri lami lafiya amma ka dawo ba da shi ba kura ta cinye shi kai ka san uzurin da zaka bashi to abin yana da nauyi to sai suka zaɓi su zo cikin dare don ya fi mirzizi wai mana su yi ƙememe cewa lallai kura ta cinye shi shi ne lai kunu a jara'a don shi ya fi zama zai ba su dama su yi ƙarfin rai a bisa kawo hanzari na ƙarya falamma sami a sautahun lokacin da ya ji sautin su fazi'a sai firgita qala yace ma balukum ya buna ya baniya yace me ya same ku ya ku ƴaƴana yace hal asabakum fi ganamikum shay'un shin ko wani abu wani hadari ya samu dabbobin ku ne da kuka je kiyo suka ce a'a yace to me ya same ku ina yusufu me ya same ku ina yusufu duk gaba ɗaya yace me ya same ku bai tsaya ji amsa ba sai bai ga yusufu yace ina yusufu kaga abinka da wanda bai da kwanciyar hankali dama can ko da ya bashi ba hankalin shi kwance ba a kaddara ce ta Ubangiji ta zartu sai an yi haka domin darussan da Allah zai karanta da mu a ciki. Saboda haka sai sai wasu masu hikima suna cewa wai la tatlubi alhajata bil layli fa innal haya bil fil aynayn wai shi dare wani abu gare shi yana da sutura don haka in ka in ka zo mu mutun in zaka zo mutun da bukata ka zo cikin dare domin in ka zo cikin dare bai ganin idonka zai iya ce ba babu zai iya ce ma babu zai iya cewa baka samu saboda bai gani idan ka balle ji nauyinka yace kuma haka yankan hanzari kada ka zo da daddare kada mai yankan hanzari domin da daddare kana mai kada ka zo da rana kana mai yankan hanzari shi ma matsala ne domin shi ita kuma rana yanzu yanzu sai ta tona ma mara gaskiya asiri domin in kana ganin shi yanzu sai ka ji baki ya kama rawa wajen magana sai ka ji da jin alama sai a ce ya zama guilty bai da gaskiya ko kaɗan tun daga jawabin shi me ya kawo haka kana ganin shi yana ganin ka amma inda daddare ne kaga sai ka kawo uzuri don haka suka zaɓi zuwa da daddare to sai suka ce ma annabi yusuf qalu ya abana ya baban mu inna zahabna nastabiqu yace mun tafi nastabiqu muna muna tsere muna tsere ko dai tsere na gudu ko kuma tsere muna musabaka kenan malam musabaka muna gasa harbi wane ne zai harba can ya yi daidai to shi ake ce ma gasa ta harbi kowa zai harba wanda duk kibiyar shi ta sauka inda ake so to shi ya ci to wanda shi ake ce ma musabaka a harbi shine aka ce nastabiku kenan nastabiku muna musabaka a cikin harbi ko kuma muna musabaka muna tsere na gudu ko kuma muna tsere na abin hawa to wannan duk an fassara shi da shi nasri kudin nan abdullahi bin abbas ya ce ma nassa muna harbe beniya wai mana muna gasa harbi da ibnu qutayba da abdullahi bin abbas abinda suka ce kenan ay yusabiqu ba'duna ba'dan fi ramyi sashen mu suna tsere da sashi a cikin harbi wasu kuma suka ce nashtaddu kamar imamu suddi ya ce nashtaddu muna tseren gudu gomu gomu muna gudu muna tsere kaga kenan wata muna tsere na gudu kamar yadda muqatil ya ce kenan shi kuma al-azhuri ya ce yadda yake a luga in an ce an-nidalu to fi sihabi kenan harbebe ne ya a cikin kibau amma war rihan ya ce fil khair watan tsere na dawaki kamar sukuwar dawaki kenan shi ake ce marhab amma ya amfani da lafazin musabaka zai iya ɗauka kowanne daga cikinsu amma kowanne na da nashi lafazin da ba a yi mai amfani da wani lafazi shi shi yan ka ce nidal harbebe ne ya watan kamar gasa ta harbi kenan in kuma an ce rihan gasa ta tseren dawaki sukuwa kenan amma musabaka ita kuma tajma'uhuma ta haɗa su ga baki ɗaya wannan ita ce musabaka suka ce wani lokacin suna tsere dama ce ita sunna ita ta kawo ta inganta musabaka annabi sallallahu ta'ala sallam yana cewa la sabqa yace illa fi naslin wa hafirin illa fi naslin wa hafirin watan ba a musabaka sai a cikin huffi fi naslin wa huffin wa hafirin watan imma dai ai a cikin kibau watan musabaka ta harbi wa ya iya harbi wa ya iya harbi to sai ayi musabaka shari'a ta yadda da wannan ko kuma a zo a share wuri a yi gudu wa zai tsere ma wani shine gudun tsinka jini watan motsa jiki kenan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ana yin haka na har shi ma wani bi yakan yi da iyalinsa yakan yi da ummul mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha ko kuma tsere na dawaki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ba wannan ba ba inda yake musabaka kaga kenan yanzu a ce mun samu musabaka ta alqur'ani to dole a aji ta ababin bid'a mustahsana bid'a ce mustahsana amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba inda ake yin musabaka in ba abubuwa uku ba naslu da huffu da hafiru naslu huffu hafiru haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan haka yanzu kaga mutum na ta keme katemen cewa sai ya samu mu musabaka nassi daga sunna sahihiya wannan duk takallufi ne wai hadisin bukhari hadisin nan na bukhari wanda yake a cikin kitabul ilmi yana magana ne a cikin babun babu tarhil imami al-mas'alata ala ashabihi liyaktabira ma indahum min al-ilmi ina jin haka tarjama babin take kamar da Imam al-Bukhari ya mata wace babu tarhil imam al-mas'alata ala ashabihi liyaktabira ma indahum min al-ilmi wai malami ya je hoton baya kamar matsayin ka cici ka cici ya gano suwa suka fahimta ya gano matsayin kowa a karatu sai annabi sallallahu alaihi wasallam a karkashin wannan tarjuma hadisin abdullahi ibn umar ne yace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ho tambaya watan yayi musu kacici kacici cewa wace bishiya ce wadda take ta kwatanci musulmi wajen halayen musulmi ita kuma wajen sifofinta fawaqa'u fi shajar al-bawadi ba ka hadisi yace ba hadisin bukhari ne yace sai sai sahabbai aka bazama wannan ya ce kaza ne wannan ya ce kaza ne wannan ya ce kaza ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ba shi bane daga ba suka ce mun baka gari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ce iccen dabino wanda Abdullah ibn Umar da suka koma gida ya ce ma baban shi ai na so in ce wallahi in ce iccen dabino ne amma sai na ga dattijan sahabbai ni dan yaro cikin su sai na ji nauyi in faɗi sai Allah sai sayyidina Umar ya ce wallahi da ka faɗi wannan amsa gaban manzo Allah to da ita na fi so da duniya da abin da ke cikinta ka ji hadisin ne yana magana kanka cici ka cici to wai sai yan bid'a da ke da asuna suka ce to ai wannan shine dalilin bayan musabaka wai wannan hadisi ne dalilin musabaka a sa alƙalai da yan takara da abin da za a yi takara kai da abubuwa dai da yawa duk shi ya auni wannan hadisin na bukhari na abdullahi ibn umar kaga wannan dai takallufi ne tsintsa tsintsan takallufi ne dole ka yadda da watan musabaka bid'a ce mustahsana annabi bai yi ba sahabbai ba su yi ba tabi'ai ba su yi ba tabi'u tabi'ina ba su yi ba amma kuma abu ne mai kyau me yasa zan mai kyau a musabaka dalilin musabaka ana iya karatun alqur'ani ana haddace alqur'ani ana iya tajwidin alqur'ani ana shajja'ar da karatun alqur'ani kenan duk abin da zai sa a iya alqur'ani a shajja'ar da al'umma kan karatun alqur'ani a kwaɗaita akan karatun yadda annabi ya karanta alkur'ani ya karanta da alkur'ani to wannan amma mai kyau ne kuma ma ra'ahu almuslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasanu asali ne na Abdullah ibn Mas'ud yace duk abinda musulmi suka haɗu suka ga mai kyau ne lalle har wajen Allah mai kyau ne to haka ga musulmin duniya suka haɗu suka ce musabaqa mai kyau ce ko kamar da suka haɗu suka ce maulidin annabi yana da kyau to yanzu don Allah wanda bai yadda wanda ke kokari da ƙarhi da yaji sai an ce wannan hadisin dalilin musabaka ne kuma shi ke ce ma a istinbadin da alhafiz ibn hajar al-asqalani yayi na na maulidi a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam na azumin ashura yace takallufi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu mutanen madina na azumin ashura sai yace menene dalilin sa suka ce ai ranar da Allah ya tseratar da annabi Musa ce ya halakar da Fir'auna don haka duk ta zagayo Yahudawa na azumin Ashura manzo Allah ya ce lalle ko wannan azumi ya dace a yi shi kowa ma ya yi shi manzo Allah ya umurni a yi shi sai Ibn Hajar ya ce tana aka gano in an samu wata ni'ima a wani lokaci in lokacin ya zagayo za a yi wata ibada gode ma Allah akan zagayowar wannan lokacin da aka samu waccan ni'imar don haka ya ce shi a wajen shi ya sama ma maulidin annabi sallallahu ta'ala sallam asali a sunna ingantatta haka alhafiz alhafiz ibnu hajar al-asqalani ya ce amma mai wannan magana mai wancan katebe na sai ya sama ma musabaka dalili sai ce ba ibnu hajar takallufi ne yayi to shi ko me sunan nashi da ka dole ka yadda da musabakan nan in dai ba kiyar annabi ba ce dole ka yadda in dai ka yadda da cewa hadisin can wanda yake magana kan kacici kacici babu dar'il imam al-mas'alata ala ashabihi li yakhtabira ma indahum min al-ilm ka dora wannan hadisin akan cewa hadisi wa dalili ne na musabaka to lallai ne lallai ka yadda da hadisin can da ibnu hajar yayi istinbadin maulidi daga gare shi wannan dole ne hadhihi bitilka kuma wannan ma yafi daidai wannan yafi daidai don sai ka tambaya ka ce yaushe ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ajiye alƙalin musabaka da alƙalai juris da kuma yan kallo da kuma mai ja da sauran ka'idodi da mai kunna danja da sauran su wai duk ka tarkata su ka ce sunna ce amma ai maulidin annabi bid'a ce yanzu don Allah wannan yayi makansa yayi makansa adalci bai makansa adalci ba ko kadan saboda haka wannan dai takallufi ne sama ma musabaka saboda haka musabaka wadda ta inganta a sunna wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi waɗannan abubuwa guda uku amma abinda ake na musabaka alqur'ani musabaka alqur'ani watan bid'a ce mai kyau don akwai bid'a mai kyau a addini imam shafi'i ya ce al bid'atu bid'atani bid'atun mahmuda wa bid'atun mazmuma akwai bid'a mai kyau akwai bid'a mara kyau don haka yin musabaka yana daga cikin sashen bid'o'i waɗanda suke masu kyau Allah ya mana muwafaka suka ce nastabiqu mun je muna tsere imma dai na gudu ko kuma muna gasa harbi watan fatarakna sai muka bar yusufu yusufa watarakna yusufa muka bar yusufa inda mata'ina inda muka aje yan kayayyakinmu mu da za su yi wannan su yi wasanni sai suka tuɗe kayayyakin su suka tara su wuri guda sai suka ce to kadiba mana to wannan suke nufin wai lokacin da kura ta cinye shi ba su da labari kwata kwata sun bar shi can inda yake yace tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu zibu sai kura ta cinye shi eh wama anta bi mu'minin lana amma mun san ba za ka gaskata mu ba saboda da kallon su ya kalle su ya ce wannan kura akwai wayo gare ta ta cinye man da amma bata kekkece mai riga ba sai da ta cire riga ko maballi bai fita ba in bai maballi ce ko huda babu ya ce kai amma wannan kura akwai wayo gare ta to da faɗi wannan magana sai suka gano bai yadda ba bai yadda ba sai suka ce ba kun tabi mu'minin lana duk dai da mun san baka yadda da mu ba walau kunna sadiqin yace ko da muke masu gaskiya a cikin zancenmu a wannan fasara kenan wai ko mun zamo masu gaskiya a cikin zancenmu lallai ba za ka gargata mu ba ya ba ba alhamdulillah sai mu tsaya a nan saboda akwai tambayoyi bismillah na ga wakila za mu samu lokacin amsa su to
alhamdulillah wannan yake cewa assalamu alaikum gafarta malam Allah ya ƙara ma yaddarsa ina so a yi min bayani akan taruwa a yi zikiri da kuma daga murya na ji wani yana cewa bid'a ce kuma wai zikirin 'yan bid'a ne shin ko gaskiya ne wannan Allah ya ƙara wa malam lafiya
to alhamdulillah dama wannan da ya tambaya irin tambayoyin da mun saba amsa su ne kuma tambayoyin da an saba mayin muhabara akan su mai yalwa a yi awa biyu awa uku akan bayani akan zikiri a alkur'ani da sunna duk wani abin da ke da alaka da zikiri a taru a yi zikirin a ɗaga murya a yi zikirin da sigogin zikirin da fa'idodin zikirin da duk abubuwan da suka shafi zikiri an sha tattauna a kansu amma kuma ci tambaya in an je ta ba zai yi a yi shiru ba kyale mata amsa saboda cewa an taɓa da amsar ta shi dai zikiri Allah ne ya ce a yi zikiri a takaicin takaita Allah ne ya ce a yi zikiri kuma da sigogi daban-daban a cikin alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi zikiri da sigogi daban-daban a cikin sunna ya zo da a cikin alkur'ani da lafazin ifradi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahr min al-qawli bil ghudu wal asal wa la takun min al-ghafilin ka ambaci ubangijinka kai kadai kai kadai a cikin ranka ba sai wani ya ji ba wala takun min al-ghafilin ka ji zikiri mutum shi kadai kuma a asirce a boye ba sai ya bayyana ba ya zo alqur'ani haka ya zo alqur'ani da sigar jam'i ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila wasabbihu bukratan wa asila Allah tabaraka wa ta'ala ce ya ku masu imani don haka harkar zikiri harkar masu imani ce Allah ne yake kiran masu imani su yi zikiri e in ka ji mutum bai yadda da zikiri ba ko na kan zikiri to kakka samu damuwa in kuma ka samu damuwa baka kamanci karatun ne ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce don haka Allah ta'ala ya ce ya ku masu imani ku yi zikiri zikiri mai yawa ku yi zikiri zikiri mai yawa kaji Allah ya ce ai zikiri zikiri mai yawa wani wuri in Allah zai ambaci zikiri zai ambaci zikiri da falalan masu yin zikirin falalansu sai ce inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak aqina adhaban nar Allah yana faɗin falalan masu yin zikiri yana cewa su ne ma'abuta ƙwayar hankali in kana neman masu hankali masu ƙwayar hankali to ka zo ga masu zikirin Allah wani wuri Allah tabaraka wa ta'ala zai ambaci zikiri da faɗin sakamakon masu zikiri sai ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati har ya kai wa zakirina Allah kathiran wa zakirati a'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran azima kaga zikiri alqur'ani kadan kenan akwai duk inda ma Allah ya faɗi wata ibada in ya kare sai ce a zikiri صلى الجماعة سيتي وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون إن أن قال أيكم حج سي الله تبارك وتعالى يجي وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم وآباءكم أو أشد ذكرا in an ƙare azumi ma Allah ce ai ta zikiri duk aikin ibada da aka ƙare hajji hadi in an ƙare wa idza ma'anantum faqimus salat haka nan ita ma duk abin da aka ce aka ƙare shi na ibada sai Allah ce a yi zikiri to wannan kenan a cikin alkur'ani zikiri a sunna ya zo wurare daban-daban zikirin zikiri wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana da shi a sunna daban-daban annabi alaihi salatu wassalam yana faɗi yana cewa hal unabbi'ukum ala unabbi'ukum bi khairi amalikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum و و و وخير لكم من عطاء الذهب والفضة وأن تلقوا عدوكم ويضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقه قالوا وما ذاك يا رسول الله قال ذكر الله عز وجل bana ba ku labarin wani abu ba wanda shine mafifici duk cikin ibada duk cikin ibada da mace a cikin alqur'ani ya ce wala zikrullahi to kaji to saboda haka nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba na ba ku labarin abin da yake mafifici a ibada ba wanda ya fi ku je yaƙi ya fi ku yi baiwa ku yi sadaka da dinari da azurfa kai ya fi ku tafi yaƙi ku kashe a kashe ku sabai suka ce menene wannan manzo Allah ya ce zikirin Allah zikirin Allah to saboda haka zikirora a alqur'ani da sunna ba su da iyaka malamai ma sun yi talifu ba akan wannan don haka wani bi ba su cika ta musu akan a yi zikirin ba sai dai a taru a yi to a taru a yi sunna annabi sallallahu ta'ala sallam ta tanadi wannan a taru a yi zikiri a daga sauti da zikiri ba wai halabba ne sunna ma ta kwadai ta a yi sunna ta kwadai ta a yi zikirin Allah a taru a kuma daga sauti da zikirin Allah ya inganta abu bukhari da muslim da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah hadisin marfu'i ne zuwa ga ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma kutsi ne annabi alaihi salatu wassalam ya ce Allah tabaraka wa ta'ala na cewa ana inna inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza zakarani fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu yace du watan ina nan daidai zaton ubangiji na daidai zaton bawa na inji ubangiji tabaraka wa ta'ala yace in mutum ya ambace ni bawa na ambace ni shi dai zan ambace shi ni ɗai in ambace ni cikin taro kaji taro zan ambace shi cikin taron da ya yi nashi shine taron mala'iku kaga Allah ya ce ana ambacen shi cikin taro ya inganta daga Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yace annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce ma min qaumin istama'u yadhkuruna Allah azza wa jalla la yuriduna bidhalika illa wajha illa nadahum munadin min as-sama' an qumu maghfuran lakum wa buddilat sayyi'atukum hasanatin alhadis annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutane ba su taba taruwa ba ma min qaumin ijtama'u mutane ba su taba taruwa ba to kaji taro su taru su yi mi yadhkuruna Allah azza wa jalla su ambaci Allah kuma ba su nufin komi sai Allah in sun taru ba kuɗi za a ba su ba ka gani an ƙari an raba an raba FBF babu kowa da ya tabbata zai kakkaɓe ya tashi ya gida yace sai mai kira ya kira daga sama duk ku tashi an gafarta mu kuma dukkan ayyukan ku miyagu an mai da su kyawawa imamu ahmad ya fitar da hadisin kuma dukkan su ruwatu insa sikatun haka nuruddin al-haytham ya ce kaga a taru ayi zikirin Allah mashru'i ne haka ma daga abdullahi ibn umar idan Allah tabbata gare shi yace annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wata rana ya taso yake cewa ya ku mutane ya zo cikin taron sahabbansa yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane yace inna lillahi saraya min almalaika tahullu wa taqifu ala majalis dhikri yace Allah na da wasu jama'a wata wasu tawaga na mala'iku suna zaunawa suna sauka su zauna duk inda ake zikirin Allah a cikin ƙasa don haka manzo Allah ce farta'u fi riyadil janna kuma sahabbaina kuma al'ummata ku yi kiwo a dausayin aljanna sahabbai suka ce wa mariya zu janna ya rasulullah me dausayin aljanna a nan duniya qala majalisu zikiri wuraren da aka zauna ana zikirin Allah kaga wannan hadisi ke a wata riwaya ma abin da yake cewa in kun shuɗe da dausayin aljanna ku tsaya ku yi kiwo sahabbai suka ce me dausayin aljanna yace riyad riyadul janna yace hilaqu zikiri wurin da aka kewaye ni kuma na san kai ma ka san ba a taɓa hilka da mutum guda ba duk inda kaji an ce an kewa mutane ne da yawa ko to kaga dalilin a taro ayi zikiri Allah kenan a cikin taro Imam Suyudi ya yi talifi musamman akan wannan qadiyya ta al-istima'u lil-dhikri ya ambaci da ya ambaci wata littafin risalar natijatul fikri fil jahri bil-dhikri in kana son ka ganta in ka je a fatawa dinsa zaka sami wannan a cikin alhawi na al'imamu suyudi ya yi bayanin a taro a yi zikirin Allah a taro mashru'i ne kai sunna ma ta yi umarni a yi sannan kuma a ɗaga sauti a yi zikirin Allah sunna ma ta yi umarni a yi imamun nawawi ya ce ai ma yin zikirin Allah da ɗaga sauti wannan sunna umarni ma ta yi a yi ba wai magana wai ya halatta ko ga halatta ba umarni ma sunna annabi ta yi abinda imamun nawawi duk duniya ta tabbatar da imamun nawawi imami ne na ahli sunna imamun nawawi saboda haka ɗaukaka sauti da zikiri da yin zikiri cikin jam'i mashru'i ne sannan kuma hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi ibn abbas wannan da mun sha karanta shi wanda ibn abbas ke cewa inna rafa as-sauti bizikri hina yansarifu an-nasu min al-maktuba kana ala ahdi an-nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace kuntu a'lamu idan sarafu bidhalika idza sami'tum ibn abbas ya ce ai ɗaukaka sauti da zikirin Allah mu tun zamanin annabi mun san annabi tun zamanin annabi mu mun san annabi kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam yace inda ma lokacin da mun samu sallar jam'i ba nikan gane an ƙara jam'i da daga sautin sahabbai da zikiri abin da yace kenan in ka zo a sahihu muslim shi sai muslim ma babi ya akada akan a haɗu a yi zikiri a haɗu a yi zikiri yace babu الاجتماع على قراءة القرآن والذكر a muslim ba sahihu muslim in ka je yanzu muslim din gidanka gari wa za ga babin a taru a yi karatun alkur'ani kuma a taru a yi zikirin Allah wannan a sahihu muslim imam suyuti sai dai kawo hadisi wajen 27 akan magana a taru a yi zikiri kuma a daga sauti da zikiri saboda haka ka yanzu don Allah a ce duk waɗannan malaman dullalun fatattu ne don Allah a ce yanzu batattu ne duk waɗannan malamai na duniya wannan saboda karancin lokaci kaɗan na ɗebo dukkan su tabbatar da cewa a yi zikiri a taru a ɗaga sauti da zikiri mashru'i ne to kuma duk ba nan ba in duk baka yadda da wannan ba mai musu nake magana shi wanda dama ya yadda zai ƙara samun natsuwa ne amma ina magana wanda ke musu to in ya diba majmu'u fatawa na shehul islam ibn taymiya juz'i na goma sha ɗaya shafi na ɗari shidda da talatin da hudu in ban ce shehul islamin wataƙila bai ganewa eh shi yasa nace shehul islamin ai yace to da shafi juz'i na shaɗa shafi na ɗari shida da talatin da hudu bari ka ji tambayar da aka yi mishi kai ka ce nan masallaci ya ɗoro aka yi wuta abin da yace wasu ila an rajulin yunkiru ala ahli zikiri ya ƙulu lahum hadha zikiru bid'atun wajharukum fi zikiri bid'a yace wai an yi ma shehul islami tambaya wai dangane da mutumin da yake cewa a yi zikiri bid'a ce kuma a daga masu zikiri yana ce musu yan bid'a har yana cewa watan a daga sauti da zikiri bid'a ce to da wannan tambayar ta fara in ka samu shafin juz'in da shafin zaka karanta saboda lokaci to ka ji tambayar da aka mai ko shin menene hukuncin mai ce ma masu zikiri yan bid'a kuma daga sautin waje harukun zikiri bid'atun daga sautin ku da zikiri bid'a ce fa ajaba sai ibnu taymiya ya amsa yace al ijtima'u li zikrillah wastima'u kitabihi wad'a'u wad'a'i wastima'i kitabihi wad'a'i amalun salihun a taru a yi zikiri ibnu taymiya ya ce a taru a yi zikirin Allah amalun salihun aiki ne mai kyau wa huwa min afdalil qurbati kai yana ma daga mafifitan ibadodi wal ibadati da ibadodi fil auqati a cikin wakuta to ibnu taymiya dan yema mai wagga tambayar adalci sai yace fa bis sahihi zai daure maganar shi da hadisi yace fa bis sahihi yazo a cikin hadisi ingantacce anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna lillahi mala'ikatan sayyahina fil ardi wa idha marru bi qaumin يذكرون الله تنادوا هلموا إلى هاجتكم وذكر الحديث ibn taymiya ya kawo wannan hadisi cewa inna lillahi mala'ikatan sayyahin ya ce fa idza marru bi qaumin yadhkuruna Allah tanadu tanadu bi qaumin mutane kaji jam'i kenan yace to ai wannan ya tabbatar da cewa watan ana taruwa don haka yace wa wa fihi wajadnahum yusabbihuna yace in sun koma sai su ce ma Allah mun same su suna ma tasbihi kaji jam'i suna ma tahmidi kaji jam'i to kaji amsar da ya bayan mustaqimiya to amma daga ba sai ya ce lakin yan baki an yakuna haza a hayanan fi ba da akwatin sai ce amma fa wannan a taro a yi zikiri kaga ya bashi hujja ko da hadisi sai ce amma ba kullum ba amma shi ba kullum ba bai da hadisi cewa ba kullum ba bai da hadisi bai da aya to kai sai ka fahimci karatun lokaci ya ko to Allah ya mana muwafaka ka dai ji wajen ibnu taymiya a taro ayi zikirin Allah ya ce min afdalil qurbat min min al a'mal salihah yana da ayyuka na kwarai haka in dai Allah mutum yake nufi da irin wannan rigima ta shi sai ya kashe wuta abubuwa ne da ake su ba da kai ake yi ba da hujja ake yi da hujja ake kuma hujjar ta kasa turuwa har yau kuma har gobe kuma dan da za ta turu da an tura waɗannan hadisan sai dai mukabara wanda ake ce mukabara na gani na ki yadda to kuma na gani na ki yadda wannan tabarkin shaitan ne Allah ya kiyashe mu Allah ya mana muwafaka Allah ya samu dace akwai sakonni to bismillah akwai wani wanda ya rubuto takarda yana so malam ya kira dangane da zaluncin da wasu suke musamman idan an ba su kaya su raba wa jama'a sai gobe saboda lokaci mu karanta wannan takardar akwai dabino da wani bawan Allah ya aiko sadaka da kuma naira hamsin da kuma wasu takardu waɗanda suke doke da addu'o'i musamman waɗanda ake a cikin wannan wata waɗanda saƙo ne daga barista Mahadi Aliyu Kusau ya aiko shi ma don a raba mutane waɗannan su ne saƙuna.
Akwai lokacin amsa wannan wannan bayani ba lokaci to sai mu yi addu'a. Allah ya mana muwafaka waɗanda suka aiko da sadakoki ubangiji Allah ka amsa musu Allah ya amsa musu da alfarmar sayyidina rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya Allah ka ba mu abin da lafiya za ta nema na alkhairi dunyan wa ukhran بجاه سيدنا مولانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين